ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوتهم أكو watan musulunci hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan goma a gregorian kalanda 2023 wannan shine kaset ɗinmu na 76 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammadu bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babin da ke magana akan ainihin wato falala da alherin wannan kalma ta la ilaha illallah karatu ya yi karatu har muka zo a inda malam yake cewa qalal allama ibnu abil izzi fi sharhi tahawiyya haka ne ko qalal allamatu ibnu abil izzi al-hanafi kenan babban malami al-imamu ibnu abil izzi al-hanafi a cikin sharhi tahawiyya mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da tara ya ce ilam anna tauhida awwalu da'awatin rusuli ka sani cewa lallai tauhidi shine farkon da'awar manzanni farkon da'awar manzanni in ba ku manta ba a cikin suratul a'raf mun kawo muku tun daga kan annabi nuhu annabi hudu annabi salih da shauransu cewa sun kira mutane ne zuwa ga su bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da wani a cikin ainihin wato bauta ba a wa awwalu manazilin ɗariƙi kuma shine farkon masaukan hanya shi tauhidi shine farkon masaukar duk wata hanya wa awwalu maqamin ya bihi saliku ilallahi kuma wannan tauhidin da muke magana a kansa wato shine farkon inda bawa zai bi ya isa zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala wali haza balan ibn abil izzi al-hanafi ya ce saboda haka kana sahihu magana mafi inganci shine anna awwala wajibin yajibu alal mukallafi shahadatu Allah ilaha illallah cewa lalle farkon wajiban da aka ɗora wa wanda shari'a ta hau kan shi almukallaf shine wanda aka ɗora wa shari'a wanda idan bai yi ba Allah zai kama shi in yayi kuma Allah zai ba shi lada an gane wato wanda ya balaga wanda shari'a ta hau kan shi farkon wajiban da aka ce yayi shine ya shaida babu wanda ya cancanta da bauta in ba Allah subhanahu wata'ala ba lan nazaru ba wai ya tsaya ya yi nazari ba don akwai wanda suka ce farko shine ka tsaya ka yi nazari kaga shin kam waye ya kamata a bautawa su a da su farko shine mutum ya tsaya ya yi tunani tukun ya zurfafa nazari har sai ya gano wanda ya cancanta da bauta an gane walal qasdu wasu kuma suka ce a'a al qasdu ka nufaci abin da ya kamata ka nufata na maganar wa za ka bautawa ilan nazari zuwa ga tunani sai ka yi nufi sannan ka yi tunani sannan ka samu a tunaninka wa ya kamata ka bautawa wala shakku ba tare da wata shakka ba don wasu sun ce sai ka yi ta kokonto kana ta tunani kana ta nazari har sai ka gano kama hiya a ƙawalul arbabil kalamil mazmumi kamar yadda waɗannan abubuwa da muka ambata annazuru da alƙasadu da ashakku su ne maganganun manya-manyan malaman ilimin filosofi ko ilimin falsafa ko kuma ka ce musu ulama'ul kalam malaman magana wanda su da magana da tunani da nazari ne suke bautawa Allah irin su aristotle ko eh yawwa to su abin da suka ce kafin ka yarda Allah ne abin bauta he kayi nazari he kayi tsam tukunna kayi shiru tukunna na fata an fahimta kai nazarin waye ne ya kamata ka bautawa eh to wannan duk aikin banza ne wallazina qalu waɗanda suka ce inna awwala wajibin huwan nazaru farkon abin da ya zama wajibi akan mutane shine su yi nazarin waye kantanta da bauta humul asha'ira ta sune al asha'ira an gane magana da ku wannan yana daga cikin aqidar ash'ariyawa ko al asha'ira ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف أكوي بالمنس الإمام أبو بكر الباقلاني يا فدا أتكين سلطان سنسونا الإنصاف شافينا أشرين دبيو هكا يا أمبتا تيوا farkon abin da ke wajaba akan mutum musulmi shine tsaye nazarin waye cancanta da bauta ina fata an gane su tunaninsu kenan aƙidarsu kenan mu kuma aƙidar mu kai tsaye abin da ya wajaba a kanka awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farkon abin da ya wajaba akan wanda shari'a ta hau kansa shine ya inganta imaninsa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi sannan daga baya ya zo ya san abin da ya kamata ya gyara farillansa na asali shine ka ahkami salati was siyami wat taharatu wal kaza wal kaza wal kaza kamar yadda malamin ahlul ya kawo ina fata an gane to wannan shine amma su so cewa suka yi mutum ya yi nazari tukun ya tsaya ya tsam da ransa tukunna ya ga waye cancanta ya bautawa idan tunaninsa ya nuna masa jaki ne abin bauta da nazarinsa to sai ya bautawa jaki wato su da hankali ne wai za su gano me waye kamata a bautawa ba nasi fa ake magana ba a Allah ya ce qul huwallahu ahad Allah shine kwaya daya Allahu samad shine abin da ake nufi da bukatu su wannan fa ba tunaninsu bane su a tunaninsu bai kamata a karanta ma abu kawai ka yadda da shi ba a'a ka tsaya kai nazari shin maganar hankalinka ya baka haka in hankalinka ya baka haka shikenan in bai baka ba ka ajiye wannan ayar kawai ka je ka ɗauki abin da hankalinka ya baka ko ba haka bane so kaga a ƙarƙashin wannan kenan idan mutane da hankali za su auna shi kuma hankali ya bambanta yayin da wani ya ga rana ce abin bauta wani kuma ya ga motar gidansu ne a bar bauta in dai da hankali za a yi tunani shi yasa nassi shi ke saita mutane a yi nan kawai kowa sai ya bi kar a yi nan kuma kowa sai ya haƙura sai nassi amma daga zarar ka bar mutane da tunaninsu to kowa abin da zai kama daban ne kuma ya ce dole sai an bi ina fata an fahimci magana duk lokacin da aka bar mutane da hange-hangensu a kan ko menene to kowa zai zo da nasa tunanin kuma ya ce nasa nan shi ne ingantacce shi za a yi an gane magana da kyau ku shi yasa ya ce lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata da a ce tsakanin sama da ƙasa akwai kowanne guri akwai Allah to ai da komai wargajewa zai yi ya sa a wani guri ya ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'd da kowanne Allah ya yi tunkaho da abin da shi ya halitta kuma da wani daga cikin allolin ya nemi ya zama sufafawa a kansa ɗayan na fata an gane daga an ce Allah biyu ne to kowa zai tinkaho da abin da yake ji da shi sannan kuma zai nemi ya zama shine sufafawa akan ɗaya jama'a kun ba fahimtar maganar da kyau ko so wannan dalilin ya sa ya zama Allah kwaya ɗaya ne tak babu wani abin bauta sai shi ina mai tabbatar muku duniyan nan inda a ce banda Allah mahalicci akwai wani wanda yake da iko a kanta to da wani sai ya ce a ruwan sama wani ya ce ba za a yi ba kaga ku kuna nan kuna ta cin bakar wahala can kuma suna ta musu akan ku na fata fahimci magana wani ya ce a bada abinci ɗayan ya ce ba za a bayar ba wani ya ce a yi wane ya yi arziki ɗayan kuma ya ce ba zai yi ɗin ba talaka za mu bashi wani ya ce a ba wani haihuwa ɗayan ya ce ba za a bashi ba wani ya ce a bahi namiji ɗayan ya ce mace za a bashi to amma Allah kwaya ɗaya ne jama'a shi ke yanke hukunci akan komai na duniyan nan jama'a ana fahimtar magana da kyau ku Allah ya shiryar da mu wallazina qalu innahu alqasdu ila an-nazar waɗanda kuma suka ce farkon abin da ya zama wajibi shine mutum ya nufaci nazari ma tukunna humul menene juwainiyu juwainiyu wa man akhadha bi qawlihi al-imam al-juwaini akwai wasu mabiya juwaini to su kuma tunaninsu kenan an gane ku su kuma tunaninsu ma kai ma yi nazarin tukunna sai ka nufaci nazarin sannan kai nazarin sannan ka gano me abin bauta wa man akhadha bi qawlihi da wanda yayi riko da irin maganar shi dakarahu fil irshadihi kuma ya ambaci wannan magana a cikin littafinsa al irshad a shafi na uku wa amma al qawlu bi annahu shakku wanda suka ce farkon abin da ya zama wajibi akan bawa ya fara shakka tukunna in an ce akwai Allah kwaya daya abillahi shakkun fatir samawati wal ard sai ce na'am billahi shakkun akwai shakka game da samuwar Allah ya ce kwarai da gaske ya kamata mu tsaya mai nazari ya za a yi kawai daga an ce ma akwai Allah ya ka yadda ya kamata ka yi shakka tukunna to a garin shakkar ne kana tunanin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to sai kai ta tambayoyi kai ta tambayoyi to idan an ce akwai Allah to yaya kaza to yaya kaza to yaya kaza to yaya kaza da haka da haka in tunanin ka ya baka babu shi to shikenan sai ka ce babu shi shine irin wannan tambayoyin da wannan dan jahannaman yake ta yi ba wai yau abin ya fara ba ga wanda suke kallon sa a social media ina fata an fahimci magana yana ta bujiro da wasu tambayoyi waɗanda dama shi matsalar kafirci daidai lokacin da kake ƙara tambaya dangane da ƙin yarda da samuwar Allah to lokacin kuma kake ƙara dulmiya cikin kafirci kuma ba za ka taɓa samun fita daga wannan da'irar ta wannan kafurcin ba in dai tunaninka shine sai hankalinka ya yarje maka akwai Allah sai tunaninka ya yarda akwai Allah sai kwakwalwar ka ta amince ma akwai Allah to ina mai tabbatar ma sai dai ka ƙara kutsawa cikin bata lalajju fi tughyanihim ya amahuna Allah ya ce wallahi sai dai su dinga ƙara kutsawa suna ƙara nutsuwa a cikin fagauniyarsu an gane to shine wannan tambayoyi da ɗan wutar jahannama yake ta yi fa huwa mazhabul mu'tazila ita magana shakka shine mazhabar mu'tazilawa mu'tazilawa akan wannan suka tafi kama qarrarahu al-qadi abdul jabbar fil usul al-khamsa kamar yadda babban malamin su mai suna qadi abdul jabbar ya tabbatar a cikin littafinsa mai suna al'usulul hamsa tushe guda biyar ina fata an gane sai malam ya ce wa ahalus sunna to kaji yanzu mun ji maganar al'asha'ira asha'ira ash'ariyawa ina fata an fahimta wanda su a cikin waɗannan ƙungiyoyin kaf ash'ariyawan su ne masu ɗan dama-dama su ne wanda daga baya suka zo suka yarda da wasu siffofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda su ma ba su yarda da sauran siffofin ba amma daga baya sun zo sun yarda amma babu wanda suka fi bacewa irin juwainiyawa ma'abota ko mabiya al'imamul juwaini sai kuma waɗannan da suke bin harkar mu'tazilawa aqidar mu'tazilawa su suka fi kowa bata mabiya Abdul Jabbar an gani to sai malam yace wa ahlus sunna su kwa ahlus sunna mujmi'una ala anna awwala ma yu'maru bihi al-'abdu ash-shahadatan su ahlus sunna sun haɗu sun tattaru sun yarda cewa farkon abin da ya kamata a umarci bawa da shi shine shaida shaida wannan guda biyu shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah قال ابن أبي العز في شرح الطهاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي أتين شرح الطهاوية مجلد إيه شافينا أشرين ديدي كو شافينا ستين ديدي يتي أئمة السلف gabaɗe malaman salaf sun haɗu kulluhum ala anna awwala ma yi umaru bihil abdu a shahadata farkon abin da ya kamata a umarci bawa da shi musulmi shine ya yarda ba wanda ya cancanta abotawa sai Allah kuma annabi Muhammadu wane ne manzan Allah ne na fata an gane wannan shine farkon abin da ya kamata kowanne musulmi ya kudurce ya saka a cikin ransa cewa wanda ya cancanta abotawa shine Allah wanda kuma ya cancanta a yi masa biyayya shine manzan Allah wato shi Allah wahadahu ne la sharika lahu fi ibadati shi kuma manzan Allah wahdahu ne la sharika lahu fi ittiba'i shi Allah ana kadaita shi ne cikin bauta annabi kuma ana kadaita shi ne cikin biyayya idan kaga kabu wani to shi ma wanin waye bi manzan Allah ba wai nasa ya zo da shi karan kansa ya ce a zo a bi shi ba duk wanda ya zo da wani abu nasa sai ce ka zo ka bi shi ba dan daga annabi ya kwaikwayo ba to in ka bi shi kai ma bata za ka yi jama'a an fahimci maganar da kyau ko abu Allah abu manzan Allah bin Allah shine bin abin da Allah ya ce a yi bin manzan Allah shine bin abin da manzan Allah ya zo da shi cewa abu Allah da wannan abu ko cewa da aka yi wa ulul amri minkum tare da ma'abota lamari a cikinku ana nufin fa ulul amrin su ma su zo da abin da annabi ya ce idan ulul amri suka zo da abin da ya saba wa annabi muhammadu to su ma ba za a bi su ba wannan ka'idar kenan ban gane ko kun fahimta ba su ma in sun zo da abin da ba annabi ne ya ce a yi ba ba za a bi ba yasa sayyidina umar ya sha zuwa da fatawa sahabbai su saba mishi saboda ba haka annabi ya karantar ba nan nan kurkusa ga fatawarsa na saki na idan an saki mace saki uku a kalma ɗaya duk sahabbai sun saba mishi karanta littafin fiqh sunna zaka ji labari bayani dalla dalla cewa wannan fatawar ta sayyidina Umar ba su karbe ta ba cewa in mutum ya ce ya saki matarsa sau lokaci guda kuma ya ce guda uku to ɗaya ne umar ya tabbatar da shi amma yawancin sahabbai ko mu ce dukan sahabbai sun saba me dalili saboda ya zo da abin da ba haka annabi ya karantar da su ba amma girman sa ne sayyidina umar yana nan ban gane ko kun fahimta ba yana nan a matsayin sayyidina umar amma wannan maganar da ya zo da ita ta saba waye manzon Allah dan haka ba za a bi shi akai ba kai jama'a bari ku ji annabi kansa yakan zo da abu sai a ga ya aikata wani abu saɓanin wannan abin sai sahabbai su tambaye shi annabi ya hana kukan mutuwa jama'a har ma ya ce almu'awwalu alaihi yu'azzab mutumin da duk in ya mutu ake mar kuka to ana ɗanɗana mar mugunyar azaba saboda wannan kukan da ake mishi to wata rana akwai jikarsa umamatu yar gidan zainab ko ta rasu sai aka ga annabi yana kuka yana zubar da hawaye sai sahabbai suka tambaye yaya kuma kai ka ce kukan mutuwa ba kyau kuma kai kana yi sai ce bal hadhihi rahma yace ba irin wannan aka hana ba amma rashi aga ka sun koyar da kai hawaye na zubo ma kana sharewa wannan babu laifi an gane maganar da kyau ko amma abin da na hana shine mutum ya ɗora hannu a kayi don na ihu ya yi tsalle ana rirrike shi to wannan shine annabi ya hana kaga shi ya ce ba kyau yanzu an ga yayi sai aka tambaye ya aka sai bayanin wanda ba kyau ɗin da wanda yake babu laifi jama'a kuna fahimta ya hana nafila bayan sallar la'asar kuma sai aka ga yana yi sai ɗaya daga cikin matan ita ce aje a tsaya a kan shi bayan ya idar a tambaye shi ya aka ya hana yin nafila bayan la'asar kuma yanzu yana yi da ya idar sai ya ce abin da ya sa akwai nafilar da ya saba yi ne bayan azahar bai samu ya yi ta ba sakamakon baƙi da ya yi suka shagaltar da shi shine yanzu yake ramawa sai aka ce to a ƙara tambaye sa mu ma kenan ya tabbata in ta kubuce mana mu rama sai ta iya a kaina ne kadai amma ban da ku kun gane maganar da kyau ko saboda shi annabi sallan nafila kamar wajibi ne akan shi da Allah yake cewa wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda malamai sun tabbatar da sallolin nafilfili da annabi ke yi kusan tamkar wajibi ne akan shi haka Allah ya dora mishi dan haka idan ya rama tunda abin wajibi ne kaga ya kamata ya rama aiko to shi haka Allah ya dora mar amma mu bata zama wajibi ba in ta wuce ta wuce babu ramako tunda nafila ce amma shi zai iya ramawa tun da tana kamkar mazaunin wajibi ne a kan shi jama'a ana ganewa to wannan shine abin da ya kamata da ni da kai mu bambance Allah shi kadai ya kadaita abautawa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budu Allah ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله يقول لقد حقيقة أرسلنا نوحا إلى قومه من تورو النبو نوح زواج متانيش ميتي مسو قال يا قوم اعبدوا الله سيقول متانينا كبوتا الله ما لكم من إله غيره باكو دا الله دي تنتنت دا بوتا إن باشيما أفلا تتقون yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba na fata an fahimci magana kaga wannan kai tsaye cewa a bauta wa Allah shi kadai kar a haɗa shi da kowa malakun min ilahin ghairuhu ba wani abin bauta in ba shi ba to mu yadda da wannan shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya za a bauta wa Allah to a gurinsa za a mi za a koya in ka kwaikwayo yanayin bautar Allah daga gurin wani ba daga gurin manzan Allah ba to still nan ma ba za a karba ba sallar ya za a yi annabi zai faɗi yadda za a yi azumin ya za a yi annabi zai faɗi yadda za a yi hajjin ya za a yi annabi zai faɗi yadda za a yi zakka ko da sauran ibadoji duka ka kwaikwayo su daga manzan Allah kuma duk annabi ya yi bayaninsu masu nan dalla-dalla shine yasa kuka ga muka sa littattafan nan guda biyu ɗaya yana koya mana kaɗai ta Allah da bauta ɗaya kuma yana koya mana kaɗai ta manzan Allah da biyayya shi la ilaha illallah yana koya mana kaɗai ta Allah da bauta alwajiz fi fiqhi sunna wal kitab al yana nuna mana kaɗai ta manzan Allah da biyayya a bauta wa Allah ya za a yi bauta wa Allah ga yadda annabi ya koyar to a haka za mu ta tafiya har duniya ta nade in Allah yadda an gane magana da kyau ku har mu koma ga Allah a haka za a yi ta tafiya kama idan muka bar wannan tsarin muka koma wasu tsare-tsare to wallahi za mu yi aikin banza a duniyan nan kuma za mu je Allah ya jefar da ayyukanmu gaba ɗaya Allah sai ya jefar da ayyukan Allah ya yi da haka yake cewa wa ahli sunnati mujmi'una ala anna awwala ma yu'maru bihil abdu ash-shahadatani su ahalin sunna sun haɗu akan farkon abin da aka ɗora wa bawa shine shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzan Allah ne sai ce qala ibn ibn abil izz al hanafi fi sharhi tahawiyya a immatul salafi malamai magabata kullum ina faɗa kullum na zo kalmar salaf ɗin nan na gaggawar yin ƙarin bayani cewa salaf ba fa wata kungiya ba ce ta musamman kamar yadda kungiyar izala kungiyar ɗariƙu kungiyar shi'a kungiyar abin nan ahmadiyya kungiyar kaza ba fa kungiya ba ce ina ƙara faɗa mana wannan wannan title ne Allah sa ka fahimci wannan kalmar take ne title ne kuma wannan title ɗin wato an samo shi tun daga kan tun daga qur'ani har cikin sunnar annabi muhammadu to abin da ake nufi shine magabata wanda suka gabata ko ai ko, ko shugabanci ne yanzu yanzu a najeriya in mutum yana so ya kwatanta shugabancin gaskiya ba zai kwaikwayi magabatansa ba irin su sardauna irin su sa'ad abubakar tafawa balewa ko saboda su ne magabata na kwarai a harkar menene shugabanci a kasar na fata an fahimta salaf da khalaf wanda suka gabata da wanda suka biyo bayan wanda suka gabata to abin da muke magana a nan shine suwaye ne suka kwatanta yin addini tsakaninsu da Allah kan tafarkin Allah da manzan Allah su ne sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i to su ne fasalaf ɗin wato abu tsarin da suka bi wajen bautar Allah tsarin da suka bi wajen kaɗaita Allah da bauta tsarin da suka bi wajen yin sallah azumi aikin da sauran ibadoji gaba ɗaya kamar yadda yau in ka bi tsarin da sardauna ya bi wajen shugabanci ba za a ce kayi dai ba kuskure ba bal ma za a ce madalla irin irin irin waɗannan ya kamata a koyi da su fa bi hudahu muqtadi na fata an fahimta da irin shiriyar su ya kamata a koyi to haka fa abin da muke magana ke dan haka karka ɗauka wata ƙungiya ce ba wata ƙungiya an ce salaf ba ƙungiya ba ce a'a mutanen da suke ƙoƙarin kwaikwayon annabi da kwaikwayon sahabbai da kwaikwayon tabi'ai da kwaikwayon tabi'u tabi'ina wajen ibada da kuma kaɗe ta Allah da bauta shi kenan kawai yasa in ka ji mutum ya buga ma waya akar makalla to ku salaf waye shugaban ku a mu dama asali ba kungiya bane ballantana mu samu wani shugaba an gane maganar da kyau ku mu dama ba kungiya ba ne a mutane ne masu ƙoƙarin kwaikwayon magabata shine ma'anar salaf kuma ina ga in dai wannan ma'anan ne ya kamata kowa ma ya zama salaf domin kowa ƙoƙarinsa ya kwaikwayi annabi haka ne ko ba haka ba ya kwaikwayi abubakar ya kwaikwayi umar ya kwaikwayi usman ya kwaikwayi ali ya kwaikwayi ya kwaikwayi ya kwaikwayi na fata an gane to ba wata ƙungiya a'a mutane ne wanda suka siffantu da kwaikwayon magabata wajen gudanar da addininsu shi ne kawai to na ganin in dai kana da ɗan nazari da tunani dai aka mata ka fahimci me ake nufi so ba wata ƙungiya ba ce to shi ne ce a immatu salaf shugabanni magabata da suka gabata tun daga kan annabi da sahabbai kulluhum gaba ɗayansu ala anna awwala ma yi umaru bihil abdu a shahadata ne sun tafi akan cewa farkon abin da ya kamata a umarci bawa da shi shine ya shaida babu an bauta da gaskiya sai waye sai Allah sai ce fa awwal wajibin alal insani dan haka farkon wajibin da ke kan dan adam shine ma'rifatu ma'ana hadhihi kalima shine ya san ma'anar wannan kalmar ba shi yasa muka fara da ma'ana ha ba ma'ana ha shurutuha nawaqiduha fada'iluha ka san ma'anar me ake nufi da ma'anar wannan kalmar in an ce la ilaha illallah me ake nufi da ita shine ana nufin ba wanda ya cancanta a bautawa bisa cancanta da dacewa sai waye sai Allah ka san wannan قال الله لنبيه قال الله تعالى لنبيه ما لن يتي كاغا سي الله يغيا وانبنسا ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ma'ana bi ma'ana ka san ma'anarta kasancewa farkon abin da ya zama wajibi a kanka shine ba wanda ya cancanta abautawa sai waye sai Allah suratu Muhammad aya ta goma sha tara ai fa'alam ya Muhammad lalle kai Muhammadu ka sani annahu la ma'abuda bi haƙƙin illallah to ba wanda ya cancanta abautawa bisa gaskiya sai waye yasa kafirai idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna idan an ce musu la ilaha illa Allah sai su hau girman kai saboda sun san haƙiƙanin ma'anar la ilaha illa Allah shine tana nufin duk wani wanda ake bautawa a wancan kalan da shi a koma bautawa Allah fi kadai yasa duk da ba su karanta abin ba da ke larabcin yana hukunta haka da aka zo aka karanta musu sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu wannan yana nufin mu watsar da alloli mu mai- mu mu koma bautawa kwaya ɗaya dal suka ce inna hadha la shay'un uja kai akwai abin mamaki a cikin wannan harka ba wai fassara musu kawai tsagwaron kalmar suka ji amma saboda kalmar tana kunshe da haka kuma su cikakkun larabawa ne samfare da sun san ma'anarta ana karantawa suka ce ba zai yiwu ba aka ce me yasa kuka ce ba zai yiwu suka ce ka duba abin da yake nufi fa in fa mun yadda da wannan maganar fa yana nufin da lata da uzza da manata da Hu- hubal da waye duk mu watsar da su mu dawo bauta a kwaya ɗaya wanda yake sama abin fa da yake nufi kenan da wannan kalmar kaga ba a ma fassara musu ba amma su sun gane shi yasa malamai suka ce duk mutumin da bai gane ma'anar la ilaha illallah ba to kafiran ƙuraishawa ma sun fi shi sanin mecece la ilaha illallah to da wannan ne fa za ka ga muna ta taburza da wasu wanda suna ikirarin la ilaha illallah amma suna cewa wane hi ne mai yin ruwa wane hi ne mai yin iska wane hi ne mai bayarwa wane hi ne mai kashewa ɗazun nan ina ganin wani bidiyo wani yana cewa shi aljanna ma idan shehu ibrahim ba zai shiga ciki ba shi ma ba zai shiga ba wallahi tallahi ya ce in dai babu shehu ibrahim aljanna to shi ma ba zai shiga aljannar ba baya san aljannar kuma ya ce idan wutar jahannama shehu ibrahim yana ciki to shi ma zai shiga to yanzu dan Allah wannan ya fahimci wannan kalmar ya san me wannan kalmar take ne ba man ka ta tsaye shi zai ce maka hi musulmi ne shi yasa malamai suka ce alqailuna biha kathiruna masu furcin kalmar shahada suna nan burjik wal amiluna biha qaliluna amma masu aiki da ita yan kaɗan ne kowa ka taɓa shi la ilaha illallah la ilaha illallah amma haƙiƙanin wanda suka santa suke aiki da ita na gaskiya ɗan kaɗan ne ba su san ma'anar ta ba wallahi domin kafircin da suke aikatawa ya tabbatar da kawai furta ta suke a baki amma Allah ba san ma'anar ta ba la ya'lamuna ma'anaha amma wanda ya san haƙiƙanin kalmar nan da ma'anarta ba zai zo yana irin wannan kafircin ba kuma ka taɓa shi ya ce shi musulmi ne in ka kafirta wannan sai mutane su dinga cewa wajen me za ka kafirta shi to kaga su ma ba su fahimci me la ilaha illallah ba wallahi duk wanda yake ga mai irin waɗannan maganganun ba kafiri ba ne ina mai rantsuwa muku da Allah shi ma bai san mece ce la ilaha illallah ba bai san ta ba wallahi shi ma ya zama dan uwan ɗayan ku Allah ya sauwaƙe saboda haka ma'anarta kenan a kaɗe ta Allah da bauta kar a haɗa shi da kowa kuma ka sani wannan shine babban gata wallahi da Allah zai maka idan Allah ya taimake ka ka fahimci wannan kuma ka riƙe saboda yau da yawa daga cikin mutane a wannan gurin suka zame kuma wallahi wannan zamiyar ita ta kai su ta baro su ina ƙara tabbatar muku ina ƙara rantsuwa muku da Allah ita ta kai mutane ta baro su ga mutum da riga da rawani da kambiri da komai amma Allah kafiri ne a cikin riga shi kansa bai san shi kafiri bane ba aha shi yasa malamai suka ce daga cikin ashirku akwai ashirkul khafi ɓoyayye shirka tana nan kana shi kansa mai ita yana tare da ita bai san ma yana tare da ita ba ashirkul khafi ashirkul khafi ɓoyayye shirka yasa dole ne mutum ya dage ya mai da hankali ya dinga bibiyar maganganun malaman tauhidi da aƙida saboda yau an wayi gari wannan maganar gata da tsada amma mutane sun mai da ita mai araha rakhisa mai sauƙi amma wallahi ba abin da ya kai ta wahala wallahi tauhidi ba ba abin da ya kai shi wahala in mun ce wahala muna nufin fahimta da ganewa da aiki amma kuma idan ka gano shi kuma ba abin da ya kai shi daɗi wa ƙala ta'ala Allah ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda suke kira koma bayansa koma bayan Allah kenan ba sa iya mallakar ceto Allah ya ce illa man shahida bil haqq sai fa wanda ya shaida da al haqq al haqq anan ita ce la ilaha illallah ay illa man shahida bi la ilaha illallah wato abinda wannan aya take nufi duk lahira kaf ba wanda zai iya ceto a lahira sai wanda yake da menene la ilaha illallah wanda duk ya je lahira da tangardar kalmar shahada to ba zai ceto ba to ba ma wannan ne hatsari ba shi kansa ba za a iya cetarsa ba domin tauhidinka ne zai sa a cece ka da la ilaha illallah akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nuna a annabi zai yi ceto waɗanda za a ceta ahalul dhunub ne masu saɓo ne jahannama ta yi baƙiƙin ba a ganin komai sai duhu amma su ƙirjinsu nan zai dinga haske ana leƙa duk duhun jahannama su za a dinga ganin walwalinsu wannan ya wulga ta nan wannan ya wulga ta nan mala'iku suna dukan shi wannan hasken hasken kalmar shahada ne da shi ne za a bi ana tsamo su ɗaya bayan ɗaya da wannan hasken na fata an fahimci magana yasa ga hadisi na cikin waɗa ta imamu malik annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa sahabbai cewa idan ranar tashin kiyama ta tashi zai zo ya ceci mutanensa sai sahabbai suka ce masa ya manzan Allah mu dai mun san muna tare da kai ka san mu duka sahabbai ba wanda baka sani ba amma abun mamaki shine idan kiyama ta tahiya za a yi ka gane waɗanda za su biyo bayan wanda baka yi rayuwa da su ba ban gane ko kun fahimci maganar wanda ya yi rayuwa da su ka ai ya san su su abubakar ne su umar in kiyama ta tahi duk zai nuna su amma iri na irinka da sauran waɗanda suka biyo bayan tafiyar manzan Allah idan kiyama ta tahiya za a annabi ya gane su sai annabi ya buga musu wani misali ya ce yanzu idan ɗayanku yana da girken dawaki farare suka ce e ya ce sai dokinsa duhumin buhumin wani dokinsa in garma mai roɗi-roɗin baƙi sai ya zo ya shiga cikin wannan garken fararen dawakin shi idan ya zo yana da buƙatar sai an nuna masa ina nasa yake ban gane ko kun gane ba ba shi da buƙata yana zuwa zai gane nasa ko annabi ya ce to wallahi haka duk zan gano ku a cikin al'ummar duniya gaba ɗaya ya ce haka zan gano ku yadda dai in ka san garken awaki ko tumaki farare in baka mai roɗi ta zo ta shiga ko su dubu ɗari ne za ka gane waccar ita ce taka haka ne ko ba haka ba to annabi ya ce haka zan tsamo ku gaba ɗaya a cikin al'ummar annabi nuhu al'ummar annabi musa al'ummar annabi isa haka duk zan tsame ku wallahi to malamai suka ce da abubuwa guda biyu annabi zai gane mu abu na farko shine kalmar shahada abu na biyu su ne guraben menene alwala na fata ana fahimtar magana wannan duk yana daga cikin wato alherin da ke cikin mutum ya mutu da aƙida ingantatta ya kuma mutu akan tsarin da manzan Allah ya zo da shi don haka Allah ya ce wala yamlikuna wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda suke koma bayan Allah ba sa iya mallakar ceto illa man shahida bil haq wanda zai iya mallakar ceto a gobe kiyama shine wanda ya shaida da menene da alhaku ita ce la ilaha illallah wannan shine zai iya mallakar ceto ai la ila bila ilaha illallah malam ya sake fassara ya ce ma'anar wannan maganar ai mai ma'ana wanda ya shaida da la ilaha illallah bi qulubihim ma shahidu bihi bi alsinatihim zukatansu sun shaida abin da harsunansu suka menene suka furta shi yasa idan ka faɗa a baki kuma sai zuciyarka ta ƙudurce to wannan shine ka ka jefa ka taɓe sai malam ya ce fa afradul fara'idi ka ji da kyau mafi wajabcin farillan da Allah ya ɗora wa bayi ma'arifatu ma'ana hadhihi kalima wa talaffuzu biha Allahu akbar mutum ya kokari ya san ma'anar wannan kalma kuma da ma'anar furta ta da yake yi kada ya zama furta ta ne kadai yanzu ku duba ku ga sai mutum ya zo ya takwar mato cewa shi masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma abin mamaki a cikin furucinsa na cewa yana son manzan Allah nan ba abin da bai yi ba kuma na cin mutuncin manzan Allah kaga wannan in ban da yaudarar kai da rahin sanin ya kamata ba da za a yi kai da kake ikirarin abu mai girma san manzan Allah abu ne mai girma jama'a abu ne mai girma ibada ce wanda in ka mutu babu ita ba za ka higa aljanna ba wallahi a ce ka mutu ba ka san manzan Allah wallahi tallahi in ka mutu ba za ka higa aljanna ba amma abin da zai baka mamaki wanda suke furucin wannan maganar idan ka zo ka bibi yadda suke gudanar da ma'anar san manzan Allah abin su ya baka takaici ya baka tausayi mutum yana ikirarin san annabi kuma yana saba manzan Allah ƙaramin misali daga cikin babban abin da annabi ya zo da shi ne sallah haka ne ko ba haka ba a taron da ake ikirarin san annabi mutum zai iya bai yi magarba ba bai yi isha ba yana ta yawo akan titi a zahar ma ba a yi ba tsakani da Allah bai yi azahar ba bai yi la'asar ba kuma annabin da ya ce yana so ya ce babu ibada mafi girma awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi salatu farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi a gobe kiyama ita ce menene wannan annabi ne ya faɗa wanda ka ce kana so din shi ya faɗa haka amma ka wuni kana yawo kana furucin kana son sa amma ka bar wannan magana tashi ka gaya mu wannan irin so ne wannan sannan ka wuni kana ta kaɗe kaɗe wanda yana daga cikin abin da annabi ya kyamata abin da annabi ya tsoratar abin da annabi ya fada da shi ya razanar ya faɗi mummunan narko ga wanda duk ya mai da harkar kaɗe-kaɗe harkarsa amma kana yawo kana furucin san manzan Allah amma ka cika wa kanka da al'ummar ka kunni al-ikhtilat bainan nisa'i war rijal cakuduwar maza da mata da bayyana tsaraici yana daga cikin manya-manyan abubuwan da annabi ya faɗa da su ya zo da ayoyinsa na alkur'ani da hadisai masu tsoratarwa akan bala'in da ke cikin cakuɗa maza da mata amma mutum a bikin ranar bayyana san annabi a ranar kuma yake saɓawa abin da annabi ya zo da shi ban gane ko kun gane ba kuma wai baka isa ka fito ka faɗi wannan maganar ba su abin da suke cewa ai san annabin duka ya mamaye wannan abin ya rufe wannan zunubin nasu gaba ɗaya har haƙin Allah ma tun da su masoya annabi ne to ko menene za su yi ba abin da zai same su sun manta da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tara dangin shi na jini jama'a 'ya'yan shi da ya haifa har sunansu yake kamawa yana cewa ya faɗi mata bintu muhammadin ya ke fatima yar muhammadu ya ce salini ma badalaki duk abin da kike ganin ina da shi a duniyan nan kina da bukata tambaye ni zan baki ni ubanki ne amma wallahi ranar tahin alkiyama la ne an min Allah shay'a ba abin da zan iya tsina na miki a gaban Allah in babun sa kika yi ba eh maganar ki yi tinkaho ni babanki ne ki yi abin da kika ga dama kiyama ta tahi ki ce Allah ai babana ne manzan don haka dan nayi kaza nayi kaza bai kamata a kama ni ba annabi ya ce wallahi ba zan iya ba na suna abin ɗinsa inga abin ɗinsa kore shi ba ko ba su yarda da shi ba dama duk magana da ta zo irin wannan ba sa yarda da ita sun ce hadisan ƙarya ne wato wannan yana daga cikin illa idan Allah ya soka da bata sai ya hana ka bin shirya ya hana ka yarda da hakikanin addini abinda duk ya zo bai yi daidai da son zuciyarka ba sai ka watsar da shi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna Allah ya ce yanzu duk lokacin da wani manzo ko wani mai wa'azi ya zo muku bima la tahawa anfusukum da abinda zuciyarku bata yadda da shi ba istakbartum sai ku yi girman kai ku iyadda fa fariqan kadzabtum wasu annabawan da wasu masu wa'azin ku karyata su wa fariqan taqatuluna kai wasu ma idan ta zo da tsautsayi ku kama su ku kashe su saboda sun ce muku ga gaskiya saboda haka jama'a wallahi kar mu yaudar kanmu wannan kalma ka yi ƙoƙari duk inda za a shiga a fita a shiga a fita ɗin in ba tsoro ba na fata an fahimta amma ka tabbatar ka shiga da kayarka kuma ka fito da kayarka an gane magana da kyau ko ka shiga da kayarka ka fito da kayarka sannan duk wani wanda zai zai ma barazanar san manzan Allah wallahi ka yarda kai ma masoyin manzan Allah ne amma kai irin kalar san annabi da kake yi shine kalar so irin na biyayya da da'a gare shi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya kai su san manzan Allah amma yau an wayi gari waɗannan mutanen har ta sahabbai suna ganin sun kera sahabbai ma wajen san manzan Allah sun kera sahabbai sun kera sahabbai sufa sahabbai bayan kasancewarsu sun yi rayuwa da manzan Allah har rayuwarsu sun fansarwa manzan Allah amma shi yanzu da yake wannan ikirarin iya mujarradin ikirari ne kawai amma bai taba fansar da wani abu nasa wa manzan Allah ba amma a haka yana cewa ya fi sahabban annabi ya fi shi son manzan Allah ya fi su kula da rayuwar annabi ya fi su damuwa da manzan Allah to kowa dai zai iya ikirarin wane masoyinsa ne haka ne ko shi masoyin wane ne amma ranar tashin alkiyama nan ne Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar da gaskiyar masu gaskiya duk wani wanda kake karewa a duniyan nan kana cewa ai shi shehu ibrahim kaza shi ne kaza kana ta kare shi waye waye kaza kana ta maganganu ba matsala ai Allah ya faɗa ya ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati duniya ko sai ce fa man yujadilu Allah anhum yawm al qiyamati amman yakunu alaihim wakila yace ku din nan ga kunan daga an yi magana akan su wani kuna ta ba su kariya a nan duniya yace Allah Allah yace ba matsala na ga ranar kiyama idan ta tashi wa kuka isa ku bawa kariya a gabana ba shi kenan ba duk wani wanda za ka kare duk wani wanda za ka tattaro dalilan ƙarya ka ce shi kaza ne a nan duniya kana da dama Allah ce kai ta yi jazaltum anhum fil hayatid duniya Allah ya ce amma Allah ya sa kiyama ta tashi zan ga wanda zai zo ya tsaya musu a gabana ya kare su amman yakunu alaihim wakila ko kuma wanda zai zo ya zama wakilinsu su bismillah Allah kai mu kiyama saboda haka jama'a mu ci gaba da karatu da karantarwa mu ci gaba da bincike shi yasa galibi wasu maganganun ni idan nazo irin wannan ban cika mai da hankali a kansu ba ni bukata na ku da kuka taru a gabana da ni da ku mu fahimci wannan harkar ina fata an gane mu fahimci wannan harkar mu gane babban darasin da ake bukata mu gane mu gane matsayin kalmar mu gane matsayin manzan Allah mu gane wanda irin kalar so ne ake so wa manzan Allah shin so ne wanda kawai baki ne ke furtawa amma duk addinin da annabi ya zo da himin watsar muna ikirarin sa annabi muna rungumar mata akan titi muna tsalle da 'ya'yan mutane muna ikirarin san annaba mun wani cur ba mai azahar ba ba mai la'asar ba ba mai magarba ba balantana isha muna ikirarin san annabi muna yawo da gangan bibi muna kiɗa muna tiƙan rawa muna ikirarin san annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun cika wa al'umma gari mun cika musu kunni da kayan shaidanu to ni irin wannan darussan nake so mu gane yaya matsayin annabi yake shin wannan abin in mun yi cin mutuncin annabi muka yi ko girmama shi muka yi cin mutuncin annabi ne wallahi to in na gane haka kai ka gane haka ni bukata ta ta biya Allah ya ba mu ladan wannan idan kana yi idan ka ba wani haushi Allah sarki kafin ka ba mu haushi har na ma sun ba mu haushi kuma suna nan suna kokarin kan ba mu haushi yau idan da za ka je ka kalli cnn ko ka kalli aljazira na minti talatin sai hankalinka ya tashi saboda irin hare-haren da isra'ila take kai wa filistin jirajirai mana jirajirai yaro dan wata tara bom ya yi daga-daga da naman shi ba wannan ne ya kamata mu damu da shi ba hankalinmu ya tashi amma inda nake tunowa hankali na ke kwanciya shi da dama Allah ya ce la tufsidunna marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira Isra'ila dama Allah ya alƙawarin cewa za su yi barna sau biyu a doron ƙasa sun yi ta farko yanzu suna ta biyun ne kuma za su samu ɗaukaka guda biyu a doron ƙasa sun yi ta farko yanzu sun gama ta biyun ita ma ina ne rantsuwa muku da Allah kuma wannan rantsuwar babu kafara in Allah ya da ƙarshen Isra'ila ne ya zo wallahi in Allah ya yarda wallahi wannan karam da izinin Allah Isra'ila ba za ta kai labari ba wannan yakin da ita ita zai cinye wallahi insha Allah ta'ala amin sun amin so wannan shi ya kamata dukkan mu hankalin mu ya dinga tashi amma mun koma muna wasu abubuwa waɗanda ga sanan ga kamar su Allah ya sauwaƙe da haka yake cewa illa man shahida bil haqq sai ce ai bi ma'ana illa man shahida bi la ilaha illallah wa hum ya'lamuna alhalin suna sane bi qulubihim ma shahidu bihi fi bi alsinatihim fa a'rad fa afradul fara'id da haka za mu tahi fa afradul fara'id ma'rifatu hadhihi alkalma wa talaffuz biha wal amalu bi muqtadaha insha Allah ta'ala sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah tara mu cikin ladan wanda muke tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله توفيقي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته